الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله تعالى أيوزا متجبا دا درسي daga cikin wannan littafi mai suna maqamatul hariri a yau muna 26 ga watan shawwal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi dace da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam har yau dai muna cikin wato shimfiɗa satin da ya gabata a waccan safiya ta ladi mun tsaya daidai fadar malam da yake cewa wayu na didu bi annahu min manahishar kenan sabon darasi na yau zai fara daga daidai fadarsa wa man naqada al ashiya bi ainil ma'qul قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول ما yake cewa duk mutumin da ya jinjini abubuwa da ido wanda yake na hankalta ko kuma ka ce da diba wanda yake na hankalta lafazin al-ma'qul ismul maf'ul ne anan amma ma'anarsa wato shine al'ayi a wannan al'aqal an gane ku lafazin annaqad ma'anarsa shine ka tsere mutum ka bincike shi ciki da bai domin ka gano hakikanin lamarinsa shine ake cewa annaqad ko kuma a ce intikad shine ka binciki mutum ka sani hakikani inda ya sa gaba shine yace wa man naqada al-ashiya bi ainil ma'qul duk wanda ya jinjini abubuwa wato da ido wanda yake na hankalta wa ana aman nazara ya kyautata nazarinsa fi mabanil usul wato cikin maginar waɗannan asalin waɗannan kalmomi lafazin almabani jam'i ne na mabna wurin gini shine ake ce masa mabna jam'usa sai ka ce mabani ginin kansa ana ce masa mabna kenan fi mabanil usul wato cikin ginin asalin waɗannan kalmomi a wata nuska ana samu wa ma'anan nazara kenan masanyar wa ama duka ma'anarsa ɗaya shine kyautata nazari yake cewa nazama hadhihi al-maqamati fi silkil ifadat wanda yi wannan littafi wato ya tsara waɗannan makamomi a cikin silili na fa'idantar da al'umma lafazin asilk wato shine zare wanda ake shirya tsakiya a jikinsa shine ake ce masa asilk duk da cewa ba a ce masa asilk sai idan ya kasance an shirya wani kayan ado a cikinsa idan babu kayan ado a cikinsa abinda ake ce masa alkhayr وسلكها مسلك الموضوعات wato ya shigar da ita mashigar wato littattafai ya shigar da ita mashigar littattafai ma'ana wanda yi wannan makama ya yi ta da niyyar fa'idantar da al'umma kamar yadda malamai suka yi littattafai waɗanda suka shahi ɓangaren addini ko kuma abu wanda yake ya shahi ilimi na rayuwa wanda zai amfanar da al'umma suka yi littattafai suka aje dan al'umma su amfana da shi shi ma wanda yi wannan makamar yayi da wannan niyya anil ajmawat wal jamadat gabarin masu baubauci ko kuma ka ce masu gwaranci wal jamadat da waɗanda suke sandararru idan aka ce al'ajimawat jam'i ne na al'ajima ma'ana dabba kenan me yasa dukkan wanda ba a fahimtar sautinsa wato shine ake ce masa ajami an gane ko wanda ba a fahimtar abin da yake faɗa dole sai an yi tarjama dabba ba a san bane take faɗa illa annabi Sulaiman alaihi salam shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ganar da shi maganganu waɗanda suke na dabobi da tsuntsaye ulimna mantika tsairi an ganar da shi furcin tsuntsu balantana abin da yake sama da tsuntsu shine sai yake cewa wani jamadat wato da waɗanda suke sandararru aljamadat jam'i ne na jamad abinda ake cewa aljamal wato shine ash-shay'ul ladhi la ruha fihi wa ghayru munfasilin anhu duk abin da yake an gane ko aljismul ladhi laysa bi hayyin wala munfasilin anhu duk abin da yake ba mai rai ba kuma ba daga jikin mai rai aka ciro shi ba shine ake cewa aljamal abin da yake nihi anan wato littafinsa na makama ya sha bamban da sauran littattafai irin su kalila wa dinna na bai da ba alfailasuf ɗaya daga cikin wato malaman hikima na birnin hind ya yi littafi mai suna kalila wa dinna an gane ku shi ma irin waɗannan hikayoyin ne haka abubuwa ne waɗanda suke ba a yi su ba amma ya yi littafin ne saboda fa'idantar da jama'a to shi malam littafinsa ya sha bamban da wancan wannan baya magana akan wasu tsuntsaye ko wasu itace da wasu abubuwa na daban wannan hikayoyi ne wanda yake kamar abubuwan da ke gudana tsakankanin al'umma na zamantakewar su ta yau da gobe sai ce wa lam yusma bi man ba sam'uhu an tilkal hikayat ba a jiyar da mutumin da jinsa ya dakushe game da waɗancan hikayoyi an gane ko aw asama ruwata hafi waqatin min al-awqat ko kuma ya dangana marwaitanta zuwa daukan zunubi a cikin wani lokaci daga cikin lokatta wato wai malam yana nihin cewa duk mutumin da bai ba da hankalinsa ya amfana da irin waɗancan hikayoyi irin su kalila wa dimna an gane ko yana ganin cewa ɓata lokaci ne an gane ko to yaya za a yi ya amfana da irin waɗannan walam yusma bi man ba sam'uhu an tilkal hikayat ba a jiyar da wanda jinsu ya dakuce wato game da waɗancan wato hikayoyi au asama ruwataha fi waqatin min al awqat ko kuma ya dangana marwaitanta zuwa ɗaukar zunubi a cikin wani zamani daga cikin zamunna yana ganin cewa wannan littafi bata lokaci ne kuma koya ma mutane shashanci ne malam yake masa raddi tun da dama a can ai yayi magana a baya wa yunaddidu bi annahu min manahishar shine sai yace thumma idza kanat al a'malu bin niyyat yace sannan idan ayyuka suka kasance wato da kyaukyawar niyya bi hani iqadul uqudid diniyat yace da shi da ita ne ita kyaukyawar niyya yace kulluwar dukkan wani kuduri wanda yake na addini ma'ana anan ya takaita akan kuduri duk wani aiki wanda yake na addini ma'ana na ibada sawa'an aiki wanda yake na kuduri ko kuma wanda yake gababuwa suke aikatawa bai ya tabbata dole sai da niyya in niyya ta yi kyau to za a samu sakamakon wannan aiki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kar mu manta a cikin ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fa'idanci cewa akwai lokacin da aiki na halak da sababin kyautata niyya yake juyawa ya koma ibada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi bud'i ahadikum sadaka an gane ku wa fi bud'i ahadikum sadaka game da saduwar ɗayan ku da iyalinsa manzon Allah ya ce akwai sadaka sahabbai abin ya ɗaure musu kai suka ce a ya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr qala ara'aytu law wada'aha fi haram أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر من سكة يا رسول الله ينزل ديم يا جي بيا بكاتسا أشي كمينا دلادة من ذا الله يشي كبان كبان لاباري da a ce shawarta shi ya ɗauka ya ɗora akan abin da Allah ya haramta masa shin zunubi zai kasance a kansa ko kuma me ba amsa sai dai cewa i an gane ku sai ce to faka zalika idza wada'aha fil halal haka nan idan musulmi ya aza shawarsa a inda Allah ya halitta masa to lada zai samu gaya kuma a can cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gaida shi shine sai yake ce masa an gane ku fa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fi imra'atik daidai da lomar abinci da zaka dauka ka kai bakin matarka sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka lada imamun nawawi yake cewa daukan abinci na mai gida da zai dau loma ya sanya a bakin matarsa wannan yana kasancewa ta fuskar muda'aba shine wargi amma gaya da sababin kyautata niyya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya canza wannan aiki na halaka ya koma ibada don haka a nan malam yake cewa thumma idza kanat al-a'malu bin niyyat sannan idan ayyuka suka kasance da kyautata niyya biha yace da kyaukyawar niyyar ne yace in iqadul uqudi diniyat yake cewa kulluwar dukkan wani kuduri wanda yake na addini ma'anar addini anan yana nihin ibada duk wani abu wanda yake na ibada kenan da kyaukyawar niyya ne yake kulluwa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin da yake shine na farko a cikin sahihul bukhari yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa mala yake cewa fa ayyu harajin yace wani kunci ne za a samu lafazin alharaj shine kunci an gane ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj laysa ala al'ama haraju wala ala al'aradi a'raji haraju wala ala al-maridi haraj yace fa ayyu harajin wani kunci ne za a samu ala man ansha'a mulahan a bisa mutumin da ya fari wani kyaukyawan zance kar mu manta mun wuce da wa mulahil adab mula jam'i ne na mulaha an gane ko nan ma jam'i ne alaman an sha'a mulahan ga mutumin da ya faru wani kyaukyawan zance littambihi domin faɗakar da al'umma su shiga hayyacinsu la littamwihi wato ba dan rufa-rufa wato shine hada ƙarya da gaskiya an gane ko at-tamwihu wato shine ƙarya a lullube ta da gaskiya a sama da abin da zai kyautata ta wannan sun ɗauko shi ne daga faɗarsu da suke cewa mawwa hassarja wato lokacin da aka rina wato shine sirdin doki da zinare aka wannan kinsa cikin bakin ƙarye ne amma saman sai aka shafe shida ruwan zinare shine ake cewa at-tamwi yake cewa lalit tamwihi ba dan rufa-rufa wato shine hada ƙarya da gaskiya wani habiha man hatta hazib ya nufata da wannan littafin nasa man hatta hazib manufa wadda take ta tace ɗabi'un ɗalibi an gane ku a tace ɗabi'unka duk wanda zai tinkare ka za ka san wani irin hali ne ya zo da shi galibi mutumin da ya karanci wannan littafi karatu wanda yake mai kyau ya lura da abin da yake cikinsa na ma'anoni to galibi rayuwar al'umma kalla ne za ta ɓuya a wajensa zai san dukkan halayen jama'a mafi yawa na yau da gobe idan mutumin kwarai ya zo daga ya fara zance za ka iya gane shi idan lalatacce ne mai yaudari zai iya gama zancensa amma tuntuni ka ɗago shi kasan manufarsa wani habi haman hatta habibi lal akazi ya nufata da wannan littafi manufa wadda take ta tace ɗabi'un ɗalibi lafazin naha wannan fi'il madin ne an gane ku masdar ɗinsa shine annahau kar mu manta mun wuce da yana ɗaya daga cikin ma'ani na nahau wato shine alƙasdu an gane ku nahauna nahawa darika ya habibi wajadina nahawa alfin min raqibin وجدناهم أواتا نهو كلب تمنوا منك جسما من شريبي نها تفرقوا مع نفس بمعنى قصد نحونا بمعنى قصدنا shine yake cewa falamma ajazna sahata alhayy wantaha bina batun khabtin rihi kafin a kankali an gane ku shine sai yake cewa lal akazi yake cewa ba ƙaryace ƙaryace ba lafazin at-tahzib wato shine a tace abu a fitar da dukkan wata tattaka da wani datti an gane ku ya ce wa halhuwa wanda ke da irin wannan hali da irin wannan niyya malam ya ce ai bai zamanto ba fi zalika game da littafin da ya wallafa illa bi manzilati man intadaba li ta'lim sai na ga matsayin mutumin da ya kirayi al'umma domin karantar da su abin da zai amfani su na ilimi na rayuwa ko kuma na addini domin kasancewar wannan littafi littafi ne wanda yake ya kunshi bakin kalmomi waɗanda suke na larabci wanda zai tsaya ya fahimci wannan littafi fahimta wadda take ta ƙwarai da taimakon allah tabaraka wata ala ƙalla ne wata kalima ta alƙur'ani ko kuma ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fake masa da za ka tsaya ka fahimci wannan littafi sai a shekara kana nazarin littattafai ba za ka buƙaci leƙa wani mujid ba amma in ka tsaya ka fahimci kowace kalima inda ta sa gaba sai yake cewa wahal huwa me wannan littafi bai zamanto ba fi zalika an gane ko hal anan bi ma'ana ma'an nafiya an gane ku wa halhuwa ai bi zamanto ba fi zalika game da yin wannan littafi illa bi manzilati sai na ga matsayin manintada ba wanda ya kirayi jama'a lita'alimin domin karantar da su lafazin intadaba mushtaqun ne minan nadu abinda ake cewa annadu shine addu'a'u ila shay'in muhimmin kar mu manta mun wuce da shi a cikin darasinmu na alwarakat lokacin da muke bayani akan almandu an gane ku almandu shine sai yake cewa auhada ila siratin mustaqim ko kuma ya shiryar da al'umma zuwa tafarki wanda yake madaidaici ala annani rabin bi an ahmila hawa wa aklusa minhu la alayya wa la liya yace ala annani a bisa cewa ni radin malam yace me yadda ne bi an ahmila hawa wato a bisa da zan jimre ma son zuciyata wato na yarda da zan jimre ma son zuciyata duk abin da zan kawo shi anan insha Allahu ta'ala zan yi kokari in kawo shi saboda Allah don mutane su amfana ba don kawai a karanta a yi dariya a tashi zan yi ƙoƙari yanda yake cewa zan jimre ma son zuciyata ala annani a bisa cewa ni radin yake cewa mai yadda ne bi an ahmilal hawa da zan jimre ma son zuciya wa akhlusa minhu wato na kubuta game da shi la alayya walaliya yace ba a kaina ba kuma ba gare ni ba an gane ko ko da ban ci ba riba to kar na taɓe kar na samu faduwa kamar yadda hausawa suke cewa Allah ya fitar da a'i daga ruhu ko bata ci riba ba ta mai da kudinta ma'ana na yi wannan littafi zan jimre ma son zuciyata ko da ban samu lada ba dai kar dai na ɗau wani zunubi ya ce wa billahi da Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani ba a atazidu wato nake neman taimako kar mu manta mun wuce da ma'anar wato al'abud a inda muka yi bayani wa an ta'abuda na bil i'anati alal ibana al'abud wato shine mai taimako mu'in kenan ko kuma ka ce musa'id mai taimako damtse da ake ce masa al'abu wato saboda yana taimaka ma dan adam a wajen karfafar hannunsa lokacin da zai ɗau wani abu an gane ku shine ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda ban zamanto ba mai maida masu batar da bayina abuda wato mataimaka a awanan wa billahi da Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani ba a nan an gabatar da abinda haƙƙinsa shine a jinkirta kenan yufidul hasr wa billahi an gane ko tun da asalin zancen wa a billahi ina neman taimako da Allah to sai aka gabatar da wato abin da haƙƙinsa shine a jinkirta sai ce wa billahi kenan da Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani ba a atabidu wato nake neman taimako fi ma atamidu game da abin da na nufata an gane ko fi ma atamidu game da abin da na nufata wato shine wannan littafi domin lafazin al'amdu wato shine alƙasdu kar mu manta mun wuce da hadisin da a kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin kowace sallah sai yayi arwalla a ran da aka ci makka da yaƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci salloli wato da arwalla guda bi jaddada arwalla Umar sai mamaki sai ke tambayar sa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaka haka sai manzan Allah yake cewa fa'altu zalika amda kenan na aikata ni da nihi an gane ko don ku san da cewa yin arwalla a lokacin kowane sallah na zama wajibi akan wanda ba shi da arwalla wanda ke da arwalla sunna ne ya jaddada arwalla an gane ko shi ne yake cewa walau sha a kana lagazu min ardihim yari walakinahu amdan ila rumi amfara amdan ay qasdan shine yake cewa fi ma'atamidu wato game da abin da na nufata menene ya nufata shine wallafa wannan littafi wa a'tasimu wato ina neman kare kaina game da dukkan sharrin wani ma'abucin sharri an gane ko mimma yasimu wato game da abin da ya aibanta al-itisam wato shine ka nemi kariya game da duk wani abu wanda kake tsoro shine ubangiji ta'ala yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim al-ittisam wato shine al-imtina ka nemi wani abu ya kare ka game da abin da kake tsoro don haka mun yi bayani tun a baya akan ma'anar al-isti'aza shine yake cewa wa atasimu ina neman kariya da ubangiji tabaraka wa ta'ala mimma yasimu game da abin da ya aibanta abin da ake cewa alwasmu wato shine aibi alwasmu aibi mimma yasimu game da abin da ya aibanta wa astarshidu ina neman shiryarsa ila ma yurshidu izuwa abin da yake shiryaswa wato izuwa dukkan wani alkhairi ya ce famal mafza'u mafaka ba ta kasance ba illa ilaihi sai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana babu inda bawa zai faki ya tsira game da abin da yake tsoro illa zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wala listi'anatu illa bi yake cewa neman taimako bai kasance ba illa bihi sai da ubangiji tabaraka wa ta'ala wala tawfiqu yake cewa dace ba a samunsa illa minhu sai daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala walal mau'ilu yake cewa mafaka bata zamanto ba illa huwa sai ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ku mau'il wato ita ce mafaka wa rabbukal ghafuru dhurrahma law yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا الموئل مفكا كينا سيتي عليه توكلت وإليه أنيب ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na dogara ba ga wani ba wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi ne nake komawa da tuba ma'anar al'inaba shine arruju'u ila Allah ta'ala bil tauba komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato da tuba shine ubangiji ta'ala yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku koma ga ubangijinku da tuba ku meka wuya da ji da bi zuwa gare shi duk abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku daina ku daina man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib yake cewa wa bihi nasta'in da ubangiji tabaraka wa ta'ala muke neman taimako akan dukkan abin da muka sa gaba a rayuwarmu ta duniya da lahira wa huwa ni'mal mu'in yace wa huwa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ni'mal mu'in madalla da wanda yake mataimaki idan ka ce al-mu'in yana da bambanci tsakankaninsa da al-ma'in idan ka ce ma'in wato shine idan ruwa wanda yake mai bubbuga mai gudana an gane ko me Allah yake cewa wa awaina huma ila rabuwatin zati qararin wa ma'in qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in ma'in shine mai bubbuga wanda yake mai gudana a ban kasa mu'in wato mataimaki kenan wa huwa ni'mal mu'in yake cewa ma dallada wanda yake mataimaki shine ubangiji tabaraka wa ta'ala kai tsaye za mu shiga makama ta farko insha Allahu ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الأولى الصنعانية مقامة تفرقه wato as-san'aniya wadda aka aka danganta ta zuwa birnin sana'a sana'a wato babban birni ne daga cikin biranen wato birnin yaman an gane ko kafital ce ta yaman a yau ko kuma ka ce hedikwata ce ta birnin yaman sana'a a wancan lokaci guda biyu ce akwai sana'a ta birnin sham sannan kuma akwai sana'a ta yaman saboda haka za mu ga a nan shi ya sa malam Allah ya ji kansa ya ƙayyade sana'a a nan sai yake cewa haddasa haris ibn hammam haris dan hammam ya ba da labari ƙala yake cewa lamakta aditu ghariba ligtirab lokacin da na zaune tozan wato bakunci lafazin ikta'adtu mushtaqqun ne wato min alquda abinda ake cewa alquda ko kuma alqud alqud shine zama alquda wato shine raƙumi wanda ake hawan bayansa saboda hawan bayansa ake ce masa alquda ma'ana mazauni shine yace lamakta'adtu ghariba liktirab lokacin da na zaune wato tozan bakunci gharib wato shine kololuwar dukkan wani abu jam'usa shine gawarib ma'anarsa anan shine tuzo kar mu manta mun wuce da shi a cikin iziya daga cikin kinaya wato ta saki an gane ko shine habluki ala gharibiki wa habluki ala gharibiki al-iktirab wato shine bakunci igtaraba yagtaribu igtiraban ma'ana nisanta da gida shine ake cewa al-gurba saboda haka duk wanda ya nisanta da mahaifarsa ake ce masa algari ya ce wa an atinil matrabatu anil atrab wato almatraba talauci wa an atini sai ya nisanta ni anil atrab gabarin sa'annuna lafazin an a wato fi'ili ne wanda yake mazi muta'addi domin an tsago shi ne daga anna'ayu anna'ayu ma'anarsa al-bu'du shine ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul isra an gane ko yake cewa wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru kana ya'usa wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru fadhu du'a'in ari ko kuma wa hum yanhauna anhu وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون لفظين كينان أن أيشيني نيسانتا أن أ معنا أبعد معنا يا نيسانتا شي shine yake cewa wa an atini almatrabatu talauci ya nisa sani anil atrab game da barin sa'annuna ko kuma ka ce tsare kuna almatraba shine talauci falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw iqamun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba sai ce aw miskinan za matraba almatraba shine talauci wanda ke hana mutum motsi mai sanya shi ya tsugunna da ƙasa wanda babu daidai da shimfiɗar mutum da zai shimfiɗa a kan ƙasa shine ake ce masa almatraba talaucin da ya kai gaya wal iyazu billah shine ake ce masa almatraba wanda daidai da abin da mutum zai shimfiɗa ya kwanta babu an gane ko mushtaqqun ne min turab domin ya mai da ƙasa ita ce shimfiɗarsa al-atrab jam'i ne na tarib tare wato shine tsara wanda yake sa'anka shine Allah yake cewa uruban uruban atraba an gane ku sai yake cewa qawwa hatbi qawaihu zaman yake cewa masibun zamani wato sai suka jefa ni ila sana'a al-yaman izuwa sana'a a ta birnin yaman lafazin qawaih wato jam'i ne na qaiha ita ce musiba an gane ku yake cewa fadakhaltuha sai na shiga birnin sana'a a teman khawiyar wifadi wato ina mawuhincin burgami an gane ku lafazin hawa hawan hawan wato shine kamar mutum ya sunkuya lokacin da ka sunkuya ka kai goshinka ƙasa ka ɗora hannunka a nan ka ɗora hannunka a nan wato za ka ga wato wani sarari wanda yake tsakankanin kirjinka da ƙasa inda ba komai shine ake cewa wuhintaccen wuri shine ake cewa khawil an gane ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi amfani da shi akan hallaka alqaryu da aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha faka ayyin min qaryatin ahlakanaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha an gane ku shine me yake cewa fa amma samudu fa uliku bi tagiya wa amma adu fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أنغانيكو ma'anar kawa a wannan aya shine lokacin da dabino babu ruwa iccen dabino babu ruwa wato yake karkatawa ya lankwaso kololuwar shi sai ta durkusa ta kai kamar yadda mutum ya duka ya yi sujada shine ma'anar kawa shine khawi an gane ku shine anan sai yi amfani da shi akan ruhintar burgaminsa kenan lokacin da mutum ya duka sujada sai a ce kawar rajulu ma'ana ya duka ya kai goshinsa ƙasa shine yake cewa fada khaltuha khawiyal wifabi sai na shiga birnin ina mawuhincin wato burgamina abinda ake cewa alwifab jam'i ne na wafda wafda wato shine wata yar jaka ta fata wanda mai bulaguro ko makiyayi yake sanya abincinsa a ciki shine ake ce masa burgami badiyal infab wato ina mai bayyanar da wato kakkabar burgamin nawa domin mutane su ga halina su ga talaucin da nake ciki daidai da abincin da zan ci babu banni da shi lafazin badiya a nan wato ismu fa'il ne amma mushtaqqun ne wato minal guduwi wa laysa mushtaqqan minal badawa awil badwi idan ka ce albadawa ko kuma albadui wato shine ƙauyanci amma idan ka ce algudu wato shine abuhur bayyana shine suke cewa bada ya budu buduwan wa badwan wa bad'an wa budu'an wannan duka masdar ɗinsa ne an gane ko kenan yana da bambanci tsakankaninsa da faɗar Allah tabaraka wa ta'ala sawa'un al-akifu fihi walbad albad wato shine wanda yake dan ƙauye albadi an gane ku shine yake cewa badiyal infab wato ina mabayyanin ina mai bayyanar da al infab wato kakkaba burgamin la amliku bulgha yace ban mallaki wani guziri ba wala ajidu fi jirabi mudghatan yace ba na samun wata daidai da yan loma a cikin burgami na lafazin jirab wato shine burgami an gane ko gwahi gidan da ake sanya kibiyoyi ana ce masa jirab rijiya wato ana ce mata jirab za mu iske a cikin makama ta talatin da biyu an gane ku amma idan ka canza wasali ka ce jurab to ma'ana ta canza duk lokacin da za ka ce jurab ma'ana ta canza jurab shine as-safinatul fariga min ash-shahan bato wanda ya kai kaya ya sauke ya dawo hakanan kwango shine ake cewa aljurab amma idan ka ce jirab wato shine burgami ma'anarsa anan burgami ko kuma ka ce gwahi ko kuma ka ce kwari gidan kibiya ko kuma rijiya shine yace wala ajidu ba na samun mubgatan yace wani abin tauna fi jirabi a cikin burgami na lafazin murga shine wato luƙuma loma kenan duk abin da za a tauna sawa'an yan loma sawa'an nama ne ko ba nama bane shine ake ce masa almurga shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wala qad khalaqana lil insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين yace faɗafiktu sai na haɗu a jubu ɗuruƙatiha ina sare titinanta da tafiya mislal ha'im kwatancin ɗimautacce lafazin fafiktu an gane ku gashi can a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala yake cewa fadallahuma bi gurur falamma zaqa shajarata badat lahuma sawatuhuma wa qafiqa yakhsifani alayhima min warqil janna gaya can kuma cikin suratu qaha fa akala minha فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة غاية كما ردوها عليه faɓafika mashan bisuki wal a'anab wato fi'ili ne daga cikin af'alu shuru kar mu manta mun wuce da shi a cikin darasinmu na alfiya shine yace faɓafikitu sai na haɗu a jubu ina sare urukatiha titunanta da tafiya misal alha'im kwatancin ɗimautacce alha'im wato ɗimautacce kenan ismu fa'il ne an gane ko min alhiyam ko kuma alhuyam shine min hama yahimu sai ka ce hiyaman wa huyaman wa hauman an gane ko wa in wa me yake cewa wati hiyaman wannan wa haimanan shine ubangiji ta'ala yake cewa washu ara'u yattabi'uhum lagawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun alha'im shine ɗimautacce wa ajulu ina yawo fi haumatiha a cikin sasanninta lafazin alhauma ismul marra ne min hama yahumu hauman alhaumu wato shine kiwayo an gane ko idan aka ce alhauma wato shine kiwayo su ɗaya tak lokacin da mutum zai ringa kewayo a bakin tauki shine alhau shine sai ce wa a julu wato ina yawo fi haumatiha wato a cikin sasanninta ita sana'a jaulan alha'im wato irin yawon tsuntsu wanda yake mai tsananin kishirwa alha'im wanda yake mai kewayen bakin tauki kenan yana neman inda zai sauka ya sha ruwa saboda tsananin kishirwa da ta kuru shi shine ake ce masa alha'im wa arudu mala yake cewa ina nema fi masarihi da mahati a cikin makiyaya ta kallace-kallace na ko kuma cikin makiyaya ta wange-wange na lafazin masari wato jam'i ne na masra masra wato ita ce makiyaya jamusa shine masari ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون shine yace wa arudu ina nema fi masarihi lamhati wato a makiyaya ta kallace kallace na wa masayihi da matafiya ta gadawati jijjihina wa rauhati da maraitata yace ina neman kariman mutumin kwarai wanda yake mai mutunci ukhliqu lahu dibajati wato na tsofar masa da fatar fuskata lafazin masai jam'i ne na masiha abinda ake cewa masiha wato shine matafiya a ban ƙasa an gane ku dukkan wata hanya da mutum zai bi ya yawo ta duniya shine ake ce masa masiha ko kuma ka ce asiyaha yawon shakatawa yawo wanda yake na buɗe ido an gane ku shine ubangiji ta'ala yake cewa fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin shine sai yake cewa kariman kenan kariman anan shine fa'il na arudu kenan wa arudu kariman ina neman mutumin kwarai ukhliqu lahu dibajati yace na tsufar masa da fatar fuskata ko kuma ka ce na wulakanta masa da fatar fuskata lafazin ukhliqu wato fi'ilul mudari ne mushtaqun ne wato min al khalaq abinda ake cewa al khalaq wato shine albila tsufa na tufafi shine ake cewa khaliqa thawbu khalaqan fa huwa khaliqun an gane ku wato shi ne yake cewa na tsufar masa da fatar fuska ta lafazin addibaj dibaja wato shi ne wato tufafi na alharir saboda fatar fuska fuska ce wadda ita ce mai tsada me yasa saboda ita ce ta tattarar da kyawu kyawu ana gane shi daga fuska saboda haka aka kamanta ta da dibaj a nan addibaj wato shi ne kayan ado na alhariri tufafi na alhariri abin da yake nufi a nan wai ma'anar na tsufar masa da fatar fuskata ma'ana na masa roƙo na roƙe shi cewa ya taimaka mu domin kasancewar ya zo a cikin hadisi roƙo wato yago ne da mutum yake yagon fuskarsa aibi ne shine sai yake cewa wa abuhu ilaihi bi hajati wato na bayyana masa bukatata au adiban yake cewa ko kuma wato in samu wani malami tufarriju ru'yatuhu gummati wanda ganinsa wato zai kware bakin cikina lafazin gummatun ko kuma ka ce alghammu wato shine alkarbu wal huzn bakin ciki me yasa aka ambace shi algam ko ake ce masa algumma suka ce li annahu yasturu alhilma wasurura wato domin yana lullube dukkan wani farin ciki wato da ɗaukan haƙuri da jimuri saboda haka ake ce masa algumma ko kuma a ce masa algammu shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa watulu alaihim naba'a nuhin idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa 'ala allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذروا kaga anan gumma ma'ana a ɓoye satran sun malaye ku na murukum alaikum gummatan kenan kar al'amarinku da shawarar ku ya kasance a ɓoye ku fito hili ku yi an gane ku shine yake cewa au adiban kenan ko kuma wa arudu adiban shine yake cewa ina neman yake cewa adiban shine malami tufarriju wanda ru'yatuhu ganinsa tufarriju za ta yaye gummati bakin cikin da ke tare da ni wa turwi ruwayatuhu gullati riwayarsa yake cewa ta kosar da gullati wato kishirwata hatta addatni khatimatul mataf yake cewa cikamakon almabaf kewayo ya ce hatta addatini izuwa lokacin da ta bada ni an gane ko min al'ada shine bayar da abu yake cewa wahadatni fatihatul alqab wato farkon tafsasawar ubangiji tabaraka wa ta'ala game da bawansa wahadatni sai ta shiryar da ni ila nadir rahim izuwa mazauni wanda yake mayarwaci lafazin fatihatul alqaf anan yana daukan ma'ana biyu in ma ka ce farkon tafsasawar ubangiji tabaraka wa ta'ala game da bawansa ko kuma fatihatul alqaf wato budi na tafsasa wato lafazi domin duk wanda yake bako idan ya shigo gari yana neman a nuna masa hanya da inda yake nema dole zai tausasa kalmomin da za su fita daga bakinsa ba zai kausasa ma mutane harshe ba a cikin laluma zai nemi tambayar a nuna masa inda yake bukata sannan a nuna masa kenan wannan tausasa kalmomi shine abin da ya buɗe masa hanya zuwa abin da yake nihi an gane ko lafazin fatiha wato shine farkon dukkan wani abu don haka suratul fatiha ba ambace ta fatiha ba sai domin kasancewar ita ce farkon sura an gane ko a jerin surori waɗanda suke na alkur'ani shine yake cewa hatta addatini khatimatul maqaf har izuwa lokacin da cikamakon kewayo ka ce khatama ko kuma ka ce khatima wannan duka ya inganta a harshen larabci wahadatini fatihatul alqaf wato farkon tamsasawar ubangiji tabaraka wa ta'ala game da bawansa sai ta shiryar da ni ila nadin izuwa mazauni kar mu manta mun wuce da ma'anar nadin an gane ko mufrad ne na andiya ko ka ce nadin ko kuma ka ce nadiyun an gane ko shine ubangiji ta'ala yake cewa a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil وتأتون في ناديكم المنكر فليدعوا ناديا سندعوا الزبانيا shine ake cewa almuntada inda mutane suke haɗuwa su zauna a tattauna da dukkan mahaɗa shine ake ce masa almuntada shine sai yake cewa ila nadin izuwa mazauni rahibin wanda yake mayalwaci muhtawin wanda yake matattari ala zihamin wato a bisa matsatsar jama'a wani hibin wato da masu kuka an gane ku jama'a ga su sun tattaru ga matsatsa kuma ga kuka an yi ca wuri ne wanda yake yayi cunkoso na jama'a yake cewa fawalajtu sai na kutsa ghabatal jami'i rubu'in taron jama'a lafazin walajtu mushtaqun ne min al-ilaj ko kuma al-wuluj al-ilaj shine idkhalu shay'i fi shay shine ubangiji ta'ala yake cewa tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl ko kuma fadassa am hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا غايتن كما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرا sai ya ce fawalaitu shine ga ya mun wuce da shi a cikin ta'alimi man qara albaba walajja walija ko kuma wulija walija zai shiga ko kuma wulija za a shigar da shi shine yace fawalaitu sai na kusa ghabatal jami'i rukukin taron jama'a li asbura